الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو هدغ وتن المحرم شكرا تدبو ديا دري هدو دا أربعين دا بيو هجرية wanda shine ya dace da 23 ga watan takwas shekara ta 2020 miladiya muna darasi na 69 a cikin wannan littafi mai albarka na muktasaru zadul ma'ad na a shekhu dawatul islamiyya muhammadu ibn abdulwahab rahimallahu ta'ala idan yan uwa za su iya tunawa muna magana ne akan abin da ya shafi shiryar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da saka suna da alkunya malam yace a gabar zance na ƙarshe a wannan fasali da muka fara karantawa fi madi sallallahu fil asma'i wal kuna yace walamma kana ismul hasan yaqtadi musammahu qala sallallahu alaihi wasallam li ba'd al arabi يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسمكم واسم أبيكم فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بذلك وتأمل أيضا الستة المبارزين يوم بدر فالوليد له بداية الضعف وشيبة له نهاية وأتبة من العتب وأقرانهم علي وأبو أبيدة والحارث الألو والعبودية والسعي الذي هو الحرث ولذلك كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه فإضافة العبودية إلى اسمه الله والرحمن أحب إليه من إضافتها إلى القادر والقاهر وغيرها وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وربه إنما هو العبودية المحضة والتعلق بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة فبرحمته كان وجوده وكماله والغاية التي أوجده لأجلها أن يتألهه وحده محبة وخوفا ورجاء ما لا يجي yayin da ya zama wato al'ismul hassan kyakkyawan suna ana sa ran wato ma'anar wannan kyawun suna ya bayyana ga wanda ake ambatansa musamman da wannan suna tasirin sunan mutum da kuma ɗabi'arsa da shi kansa sai manzo Allah yake cewa ya ku wato wasu larabawa ne ce da su yaƙo bani abdullah inna allaha qad ahsana smakum allah ya kyautata sunanku da sunan babanku allah ya kyautata sunanku da sunan iyayenku ya ce ka duba yadda ya ce ya bani abdullah da'ahum ila ubudiyatillahi bidhalik ya kiraye su zuwa ga bautar Allah da wannan suna duk wanda aka ce da shi abdullahi to ana sa ran kenan ya zama bawan Allah mai bautawa Allah tabaraka ta'ala ibn al-qayyim ya kawo wannan gaba ne don ya nuna mana shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan ambaci mutum ko mutane da sunan da yake tsammanin tasirantuwan wannan suna a tattare da su in aka ce da kai abdullahi to ana tsammanin ka zama bawan allah mai bauta kuma ka lura abin da ya samu ko ya faru a lokacin yakin badar shine wa ta'ammal aidan as-sittatal mubarizina yawm badrin mutum shida da suka fito suka gwabza a ranar yakin badar haduwarsu fara yakin nan da aka yi da su a matsayin zakarun gwajin dafi akwai tasirin sunan nakensu gashi nan kamar yadda za ku gani akwai alwalid in an ce walid ya ce to lahu bidayatu dhafi a tattare da shi akwai wato rauni akwai shaiba in an ce walid farkon rauni shaiba ƙarshensa wannan walid wannan shaiba yanzu yaro da aka haife shi farkon haihuwa kaga akwai rauni tattare da shi wancan kuma aka ce mai shaiba kamar tsoho mai furfura kaga shi ma akwai rauni tattare da shi Allah da ikonsa a ranar yakin badar su kafirai da suka zo turo waɗanda za su fara fitowa a gwabza yaƙi da su sai suka ɗauko walidu suka ɗauko shaiba suka ɗauko utuba utuba ya ce daga al'atab ne kamar ataba ne ya atibu ne zargi ashe sunan Allah tun daga mutanen da aka ɗauko aka turo su tun daga sunansu ya ba da amsar yakin ba ci nasara ba kun fara turo walid bidayatu dhaf kun turo shaiba kun turo atab al'utba daga zargi za ku zama abin zargi za ku zama masu rauni haka aka zo aka fara amma su ba sani ba don Allah ya nuna maka tasirin suna na mutum gare shi watakila da cin nasara ko rashin cin nasarar sama sai Allah ya kaddara aka hada su wa akranuhum aka hada su da kawayensu wanda za su gwabza a cikin musulmi kenan aliyu da abu ubaida da alharisu aliyu fa kaga ɗaukaka ce can kuma an ɗauko su walidu da shaiba duk rauni ne wannan muna bi ne akan ma'anar suna ba dirin gangan jikinsu ba aliyu da abu ubaida da alharis al'ulugu wal'ubudiyya wasu alladhi huwa al-hars aka hada ɗaukaka daga bangaren musulmi da bautar Allah kaga abu ubaida ko ba haka bane ba sannan kuma alhars wato alharis shine as-sa'il ladhi huwa alhars ولذلك كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه wato yin sa'ayi yin ƙoƙari akan samar da amfani na alhars kamar yadda za mu zo mai bayani duka waɗannan sunan nake guda uku sunan nake ne da suke ɗauke da nasara da ɗaukaka da ci gaba waɗancan kuma kafirai duk sunan nake guda uku da suka kawo sunan nake ne da suke nuni akan rauni da rashin cin nasara ka duba wannan calculation din akan suna ne kawai ibn qayyim ya mana Allah ya masa rahama shi yasa sunan nakin da suka fi soyuwa zuwa ga Allah shine sunan nakin da yake nuna kyakkyawan sifa maktada a habbal ausafi ilai yanzu fa'izafatul ubudiyya ila Allah danganta bauta zuwa ga sunan Allah Allah Abdullah ka gani Abdullah abdu mai bauta Allah mai bauta Allah da kuma ar-Rahman a ce abdullah a ce abdurrahman a habba ilaihi min idafatiha shi waɗannan sunan nake su suka fi soyuwa zuwa ga Allah sama da danganta abdu zuwa ga alkadir da alkahir gwanda abdullahi da gwanda abdurrahman akan abdulkadir da abdulkahir saboda an lura da ma'ana wa gairiha وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وربه إنما هو العبودية المحضة me yasa aka fifita sunan abdullahi abdulrahman akan abdulkahir da kuma abdulkadir duka sunannakin allah ne yayi alkahiru da alkadiru da allah da rahman amma an fi fifita sunan arrahman da allah a ce abdullah abdulrahman akan a ce abdulkadir da abdulkahir me yasa saboda ai alakar bawa da ubangijinsa shine alaka ce ta al'ubudiyatul maqda tsantsar bauta alakar bawa da Allah tabaraka wa ta'ala shine al'ubudiyatul maqda والتعلق بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة sannan kuma alakar bawa da tafi kusanci da ubangijinsa shine ya rataye da shi don yayi masa rahama shi sa ake cewa abdulrahman Allah mai rahama mai jin kai abdullah bawan Allah Allahu wanda shi ya fi cancanta a bauta masa daman ka bauta wa Allah ne kuma ya yi maka rahama to shine aka fifita sunan abdullah annabi ya faɗa hadisi a habbul asma'i abdullahi abdulrahman amma bai ce abdul qadir ko bai ce abdul kahir ba qadir din sunan Allah ne kahir ma sunan Allah ne to amma an duba alakar bawa da Allah bautan nan da zai yi wa Allah da kuma shi rahamar da yake nema a gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa bi rahmatihi kana wujuduhu wa kamalu da rahmar ubangiji ne aka samu bawa din da kamalarsa sai da rahmar Allah والغاية التي أوجده لأجلها أن يتألهه وحده منفى متكر منفى تكر شيء دا الله يسامى الدباوة شين يميد شيء أبن بوتا غريشي محبة وخوفا ورجاء ينا مي سوية غا الله كما ينا مي عينهم واتو صوران الله كما ينا تمانا رحمة سجين كإنسان wannan shine sirrin kiran mutum da suna Abdullahi da kuma Abdurrahman kuma shine dalilin da yasa manzo Allah ya ce habbul asma ila Allah Abdullahi Abdurrahman sai fasali na gaba yace faslun walamma kana kullu abdin mutaharrikan bil irada wal ham mabda al irada wa yatarattabu ala iradatihi wa tuharsihi wa kasabihi kana asdaqul asma'i ismu hammam wa harith ya ce wato duk wani bawa da ka sani yana motsi ne da nufi mutaharrik bil irada akwai irada a tattare da mutum akwai alhammu alhammu mabda'ul irada duka nufi ake cewa a hausa amma kafin ka yi al'irada sai ka yi alhammu shi yasa ya ce alhammu mabda'ul irada sai ka fara saƙa abin a cikin zuciyarka sannan ka yi nufin yi ana so a buga mana wato alaƙar waɗannan abubuwan ne da kuma rayuwarmu da mu'amalanmu yace wa yatarattabu ala ida iradatihi harsihi wa kasabihi irada dan adam nufin dan adam yana da alaka da neman sa na abinci harsihi da kuma neman sa na abun kashewa ko duka wani nema kasb to shi yasa wai aka ce mafi gaskiyar suna kana asdaqul asma da muka karanta da ku a baya hammam da haris hammam daga hammu ne haris kuma daga alhars ne kaga hammam wato nufi hamma kaza faman hamma bi hasanatin fa amilaha fa kaza ko ba ka bane yawwa to sai aka ce larabawa sai suke sanya suna wa sunan mutum hammam mai nufin alheri alharis kuma idan yayi nufi to sai duk abin da dan adam yake nema a rayuwarsa nufinsa an ya samu abinci ne ko ba ka bane to sai aka sa masa alhari sai yake cewa walamma kana al wato al mulku al haqqu lillahi wahdahu misali na biyu yayin da ya zamanto mulki na gaskiya na Allah ne shi shi kadai mulki na gaskiya ku gane misalin na Allah ne shi shi kadai kana akhna usmin inda Allah وأغضبه له اسم شاهان شاه mafi munin suna mafi sunan da Allah yake fushi da shi baya so tunda asalin cikar mulki da wayar mulki na waye na Allah ne shi kadai ko to sai Allah ya ki ya kyamaci a sawa mutum shahan sha me shahan sha gashi a gaban ku yace malikul muluk shine ma'anar shahan sha sarkin sarakuna ko sultanu salatin shi ma dai sarkin sarakuna fa inna zalika laysa li ahadin ghayra Allah azza wa jal wannan suna sarkin sarakuna ai da mun ce al mulkul mahd tsantsar sarauta da isar mulki ta waye ne ta Allah ne ko to ya za a zo a ce wani wai sarkin sarakuna to shi yasa manzo Allah ya ce mafi munin suna da Allah yake fushi da shi wai a rinka kiran wani wai sarkin sarakuna shahan sha fa tasmiyatu ghairihi bi hadha batil a ambaci wani Allah da wannan suna batil lalatacen abu ne wallahu la yuhibbul batil Allah kuma baya son batil baya son lalatacen abu وقد ألحق بعضهم بهذا wasu malamai sun yi in ilhaki sun hada wannan suna da Allah yake kyama da irin sunan da ake cewa alƙalin alƙalai qadil qudha wai mutum asali a sa masa suna kawai ana kiransa alƙalin alƙalai ko a ce da shi sunansa sarkin sarakuna ko mai mulkin masu mulki gaba ɗaya wannan sifar Allah ne tabaraka wa ta'ala yace malamai suka ce kar a ce wa mutum wannan wa yalihi fil qubhi sayyidun nas wanda yake biyo bayan wannan wajen muni a cewa mutum sayyidun nasi shugaban mutane gaba daya wannan ai ba daidai bane lianna zalika laysa li ahadin illa li rasulillah sallallahu alaihi wasallam waye sayyidun nasi ba wanda ya cancanci wannan kujera da wannan suna in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam so ana so a nuna maka lalle suna yana fada alaka da wanda ake ambatan sunan nashi kuma duka wannan dan ku rinka tacewa yayin da za ku sa wa 'ya'yan da kuke haifa suna daga wannan karatun da kaji ya kamata duk sunan da za ka sa wa ɗanka to ka san wani suna ne ba wai kurin ka zauna can wata kakarka ita za ta turo ta ce a sa masa wane ba a yanka masa wani sunan da kai baka san ma'anarsa ba ita ma bata san ma'anar sunan ba kenan duk wanda ya je makaranta yi ilimi to ya kamata ya samu suna mai kyau ya sa wa 'ya'yansa ta yanda ko mutuwa kai kabar yaron zai ce kai babana ya kyautata mun suna ya sa mun suna mai kyau ga wani fasalin don ku gane lalle kyawun suna yana da alaka da kyawun mutum da ingancin rayuwarsa haka mummunan suna shi ma yana da tasiri a rayuwar mutum kar a sa mutum suna mara kyau akwai sunan nakin da an kyamace su a musulunci ba a son su malam yace faslun walamma kana musammal harb wal marara akrahu shay'in lin nufus harkar yaki al harb yaki da kuma jin dacin abu rashin dandano mai kyau al marara wannan shine mafi munin abin da dan adam baya so wa yake son yaki wa yake son fada wa yake son ɗaci kana aqbahul ashiya'i harban wa murra shi zama aqbahul asma ko al ashiya abubuwa na cikin sunan nake da suka fi muni a sa mutum sunansa harb yaki ko a ce masa wannan murra wa ala qiyasihi hanzala wa hazan kiyasansa kuma a sa mutum suna hanzala an san hanzala an san guna irin guna dinnan bal din yara mai dacin nan ita ce fa hanzala to sai mutum ya zo ya sa sunan ɗansa hanzala ko ya sa masa suna hazan bacin rai ko huzun bakin ciki da damuwa kuma ashbahaha kenan ku daina sa wa 'ya'yanku suna marasa kyau a satin da ya wuce na gaya muku a cikin sunan nakin hausawa da suke sawa mutane sai ka ji mace ana ce mata wai hankaka ko namiji hankaka ko a drama ai ana cewa wani hankaka sunan tsuntsu ha maguzawa eh hausawa kenan na'am yanzu kaga da kuma irin yankan suna na kawai a samu lafazin qur'ani ba a san meye ma'anarsa ba kan sai a liƙa mutum a ce lantana kaga wannan jumla ce gairu mufida asalin ayar lantana lulbirra hatta tun fi ƙomi matuhibbun ba za ku taɓa samun ladan nagarta ba sai kun ciyar da abin da kuke so ba za ku taɓa samu kawai sai aka ce wai suna mutum wai wai lantana lantana ai hakuri mai suna lantana ko tsohuwar wani ne ma watakila lantana din amma wannan sunan dai ba daidai ba ne ba akwai wanda aka sa mata yusuf bihu akwai bakara akwai izawaka duk sunan liki ne ake sa mutane kaga yanzu wannan inda za a bi ma'anar kaga bai cika ba idza waqa'atil waqi'a kiyama ne fa ake ne so haka kuma ana samu akwai wani mutanen indiya kuma sai a ce mutum sunansa kulhu wallahu kwarai kuwa akwai wanda aka samu suna kulhu wallahu haka za ka yi ta jin suna wani ma fa sunan nasa aya ce ake dauko a zabga masa gaba ɗaya kawai alam na shara laka sadarak duk ana sawa su gaskiya al'ummar da ta je makaranta ta yi karatu ya kamata ta rinka tuntubar malamai wajen saka kowane suna ne za a saka yawwa kar a zo a sa wani abu wanda yake bai da ma'ana yanzu irin lantana mai ma'anarsa babu ba na so in ta kawo misalan sunan niki saboda yana da dan iskali kuka je ka kira sunan wata mai muhimmanci a zuwa tafi da kai Allah kiyaye Allah gyara mana alaikum salam to shi ke Nufali ya zabarar ya so al'ummarsa su rinka sanya suna irin na annabawa yanzu ana mana bayani waɗanne sunan da ya kamata mu rinka sawa 'ya'yanmu sunan annabawa saboda ɗabi'un annabawa duk duniya su suka fi kowa ɗabi'a mai kyau shi yasa sunannikin suke da alaƙa da ɗabi'unsu annabi ya so a rinka sa suna irin na annabawa kamar yadda ya zo fi sunani abi dawo da wani sa'i anhu tasammau bi asma'il anbiya'i annabin rahama yake faɗa cewa in za ku sa suna wa 'ya'yanku to ku rinka sanya sunan annabawa ولو لم يكن فيه إلا أن الاسم يذكر بمسماه ويقتضي التعلق بمعناه لكفى به مصلحة والله دا دا ذا أشي لو لم يكن فيه إلا أن الاسم يذكر بمسماه سونا كوي ذا أم بتشيشي da wanda aka sa wa sunan kamar yanzu a ce wa sunan wani Ibrahim ana ambatansa Ibrahim din da an ambace shi za a cino annabi Ibrahim ne ina fata ana fahimta ko da ma a ce bai samu sifar ibrahim din ba to ai ya ishe shi alfahari a ce mutum muhammad kenan iyayensa sun sa masa suna saboda kaunar muhammadu kaunar ɗabi'ar muhammad sallallahu alaihi sallama aka ambace shi da wannan suna to kuma abin da ya fi komai kyau ya zama sunan yana da rataya da ma'ana da ma'anar sunan to wannan ya fi kyau to ko da ma ba a samu haka din ba to wannan ya ishe shi maslaha ya ishe shi amfani a ce ka sa sunan annabi Ilyas Idris Zulkifil da sauransu kawai kowa ya san wannan suna ne na me na annabawa to ya isa maslaha to an hana a bayan mun karanta kada mutum ya sanya wa ɗansa suna wato yasar wa amma nahyu an tasmiyatil gulami bi yasar wa nahwihi fa huwa li ma'anan akhar ashara ilayhi bil hadith me yasa aka hana a sawa yaro suna yasar saboda ma'anar da yazo ne a cikin hadisi fa innaka taqulu asamma huwa zaka ce shine wani yasar din ne kamar yadda muka karanta a cikin hadisi ila akhirihi sai ya zamanto kuma ba shi bane kayi tsammanin shine kuma ya zama ba shi bane wallahu alam hal hiya min tamamil hadisi aw mudraja ibn qayyim yace Allahu alam wannan asamma huwa din shine wani din magana annabi ne ko kuma idraji ne shigar da shi aka yi فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيرا waɗannan sunan naki irin su yasa za su iya haifar da shi ne tujibu camfi shi ne tafayyur za su iya haifar da camfi wa qad taqatta at-tiyaratu alal wato mutatayyirina kuma camfi yakan iya yanke akan wato masu yin camfi din فاقتضت حكمة الرؤوف بأمته أن يمنعهم من أسباب توجب سماع المكروه أو وقوعه dan haka shi ar-ra'ufur rahim bi ummatihi shi manzon Allah kenan bil mu'minina ra'ufur rahim sifarsa ce hikimarsa sai ta sa a hana al'umma yin amfani da yin amfani da sunan nakin da wato za su sabbaba samuwar mummunan abu akan mutum ko kuma wani bala'i akan mutum ko aukuwarsa hada ila ma yamdafu ila zalika min ta'liqi didd al-ism alai kuma wannan ku kara da abinda yake haduwa da shi na sawa mutum kishiyar sunansa bi an yusamma yasaran man huwa fi asarin nas an ce yasar ana nufin sauki daga yusuf an gane ko to kuma sai a zo a sa wa mutum mutumin da yake shi ya fi kowa kunci ko kuntatawa an sa masa ya sa sai a ce to wannan ai kaga bai dace ba ko kuma najiya wanda yake ya rabauta a hada sunansa da mutumin da yake la najaha ma'ahu komi yayi baya rabauta sai a ce to wannan kenan Allah bai bashi abun ba kenan bashi da albarka kaga sai a camfa ai sunansa ya sa amma mutum ne mai kunci mai kuntatawa kaga sun camfa abun to shine annabi yace ku daina sa ma irin wannan suna kar a sa mutum najiya dan watakila kar tunda ana camfa wannan sunan wannan sunaki da ake canfawa kenan dan kar ya zo an sa masa naji a same shi mutum ne da kullum feluwa yake shi naje kullum mai nasara ne ake so a ce amma sai ya zama naje kuma amma feluwa yake ko raba man huwa fi min al khasirin raba daga wanda ya ribata to sai kuma aka sami gashi sunan amma kuma yana cikin hasararru kaga akwai mushkila fa yakunu qad waqa'a fil kadhibi alayhi kenan sai ya zama an yi masa ƙarya shi wa alallahi kuma an yi wa Allah ƙarya wannan shine hikimomin da suka sa tun a hadisin baya manzo Allah ya ce kar ku la tusammu kar ku sanya suna wa ƴaƴanku yasar da najih da kuma rabah me hikimar su da can a larabawa sun canfa sunan to idan aka sawa mutum sunan kuma aka zo aka ce shine wannan aka gaba shi bane sai a ce to wannan ai bai da rabo wannan ai bai da rabauta an sa masa kaza an samu akasi shi sa manzon Allah ya hana ibn qayyim yana mana bayani ne akan hadisin da ya gabata wa amrun akhar huwa an yutalaba bi mubtada ismihi fala yujad wani al'amarin ma kamar mutum a sa masa wani suna kuma a zo a nemi abin da sunan yake nufi a tattare da shi a rasa kamar yanzu an sa mutum sabir sabir sunansa sabir kawai sai a zo a samu mutum ne mugun mafaɗaci bai da haƙuri wannan za a ce kai kai kuma ya haka sunanka sabir kuma mutum ne abus mai turbananniyar fuska ba ka da rahama ba ka da haƙuri kullum fada ko kuma an sa masa najiya din sai a samu shi komai yasa a gaba sai ya faɗi baya cin nasara akwai matsala to ba a so kuma in an sa wa mutum suna kuma a nemi ma'anar sunan a rasa in ka sa wa sunan ɗanka abdullahi to ka yi ƙoƙari ya zama abdullahi da gaske kuma anan nake so ku gane wajen yi wa mutum takwara kaga muna da sha'awar yi wa mutum takwara ko to don allah in za ka sa takwara wa wani ka tabbatar wannan mutumin yana da wata sifa ce ta kwarai da kake so ɗanka ya yi koyi da shi ba wai don kawai baban matanka ba ne na'am zai iya zama baban matanka ne amma kuma ana samun sa a wasu wurare marasa kyau zai iya baban matanka ne amma bai da rahama bai da tausayi amma ka je don cin hanci kada a kwace maka mata ka masa takwara ku gane wannan kuna zuwa makaranta ku yi aiki da ilimi ba shi yasa nake a hankali nake bin sa dalla dalla dan ya shiga cikin kwawalan ku yi aiki da shi ai kaga muna da wannan dabi'ar sai mutum ya ce abu na yanzu wani abokin kasuwancin sa ne kawai suka haɗu suna harkar kasuwa sai ya sa masa takwara wai daga mai kafa harkar kasuwanci to amma ba mamaki kuma idan ka zo ka duba addinin sa kuma da'ifun jiddan akan harkar addini to to me ma'ana sa masa kwaran me ka duba a sunansa ka sa masa kwaran manfa'a ce ta duniya kawai aka duba watakila za ku tuna kisar wannan mutumin da na taba baku a karatu ladanin wani masallaci da limamin sa ko kun tuno kisar ko in daɗa maimaita muku ita ladan ne yana da matarsa ta kusa haihuwa tun wata uku kafin ta haihu yana gaya liman ɗinsa tunda shi bai san kowa ba sai liman ɗinsa liman ne zai masa hanya ya ce a taimaka masa liman ne zai san buge-bugen da ya ce tunda zai zo kira liman sallah shi kuma liman shine a gaba ya zo ya samu liman ya ce to an kusa fa liman ya ce me kenan ce ai ta kusa sauka ce to Allah ya sa Allah sauke lafiya Allah sauke lafiya bayan wata ɗaya kuma duk ya daɗa gaya masa bayan sati kaza ya daɗa gaya masa ashe ladan yana nufin a ba da fa taimako tunda ta kusa haihuwa a ba da taimako amma bai fito ya gaya mai ba liman shi kuma bai gane ba sai addu'a yake ta Allah sauke lafiya Allah sauke lafiya to Allah ya sauke lafiya babu ragon aure babu ragon suna ta sauka ranar da ta sauka ya ce to Allah fa ya kaddara ta sauka lafiya liman ya ce a masha Allah to alhamdulillah Allah sa albarka liman yayi gida ladan shi kuma ya zauna yana takumi to kuma ana jiran ragon suna ya za a yi shi liman bai yi magana aka taimaka ladan ba kuma shi bai taimaka masa ba haka ladan ya je ya samu wani inyamuri makocinsa a gida gashi gashi sunansa john ya je ya karɓi rancen kuɗi a wajensa dubu arba'in ya sai ɗan ragonsa na dubu goma sha zai sai dan tsumo kara na yara na kaza sauran kuma ya je dan sai dan abubuwa da yadda za a yi hidimar suna ya miƙa wa mata ya dawo masallaci ya ci gaba da kiran sallah ranar da za a yi suna liman ya ɗaura rawaninsa da komai da rogon carbi ya taho shine wai zai yanka ragon sunan ladaninsa dan ladaninsa ladan mai ladabi da biyayya ya ce liman a zo a yanka liman ya sunku ya rawanin sa ya dan yi kasa haka ya dauki amawalin ya jefa aka bashi wuka aka nade mai babban riga zai yanka sai ce me sunan ma yaron sai ladan ya ce sunansa john sunansa john liman ya daga kai ce me kace ya ce john yayi kamar bai zai yanka ba ce ka yanka a haka za ka yanka john sunansa me ya faru haka ya za a sa masa john sai ce takwara na yi wa makocina ai na zo na nemi taimako a wajen ka baka taimaka ba shi ya taimaka mu duk garin nan ba wanda taimake ni shi wallahi tallahi sai na mai takwara to kaga kaga kaga a nan gurin tsabar maslaha ta duniya amfanin da aka yi masa shi yasa ya burge shi ya takwara kenan nan na ga muku wannan kisan kenan mutanenmu a ɗabi'arsu sukan sa wa 'ya'yansu takwara ba don lura da ma'anar sunan ba a'a me sunan wani abu da yayi wa mai sunan ba wai kuma ɗabi'ar wato wata kyakkyawan ɗabi'a ta addini ko wani abu makamancin wannan da aka kalla a tattare da mai sunan ba yanzu misali galiban mutane za su sa wa ɗansu suna ibnu taimiya na ba ka tambaye su me yasa suka samu ibnu taimiya ba kawai saboda an san waya ibnu taimiya ko kenan yana fata ya zama mai irin ibnu taimiya rahimahullahu ta'ala to in za ku sa wa 'ya'yanku suna kar ku rinka bar wa mata suna jagula abubuwa tsakaninsu da su da iyayensu a can gida ko watakila ma wani yayan matar ka shi zai zaɓi sunan da za a sa wa ɗanka ko wani kanin matar ka shi zai ce a sa masa wani ko a je a nemo sunan wani abu kai kana nan kai da ragon suna kai da wahala su kuma da suka suna a'a ka zaɓi suna mai kyau da ya dace a sawa wannan yaro kuma ka yi tunanin sunan da kake so yaron nan ya tasirantu da da shi shi ne nan malam yake cewa zai iya kusa mutum suna a zo a nemi ma'anar suna a tattare da shi babu sai ya zama an yi ƙarya an yi wa Allah ƙarya an yi wa mutumin ƙarya an yi wa Allah ƙarya kuma akwai sakaci na iyaye idan mutum ya sa ɗansa suna kaza ya kamata ya bi sunan ya ga ɗansa nan yana ƙoƙari abin nan yanzu ka sa sunan ɗanka hafiz ana ce da shi hafiz me ma'ana hafiz mai hadda sai kuma aka samu ba ko izo ɗaya bai haddace ba me aka yi ko baya rike abu a makaranta baya iya rike abu yaya sunanka hafiz kuma baka iya rike abu ko an sa masa khalid aga kyankyaso ma yana hana shi bacci ya aka yi ba alaka babu conformity tsakanin sunan da mai sunan khalid ibn walid jarimi ko ba ka bane mai rike takobi ya je yaƙi ya jihadi amma wani khalid ɗinka na gida bera sai hana shi bacci ko kyankyaso sai hana shi motsi ko an ce ma sunanka khalidu amma kuma ba jarumi ba ne kai to kaga wannan ba a son sa in dai an sa mutum suna to ya kamata a gan shi yana da sifan wannan suna kuma ku yi kiyasi wa kis ala dalik kai kiyasi duk suna da ka sani ka rinka tunawa sunan wane kaza me ma'anarsa kuma kaga wannan zai samu rinka sa sunan da muka san me ma'anarsa wa huwa wa huwa amrun akan na faɗa ko fala yujadu fa yaj'al zalika sababan li sabbihi wannan din sai sa ya zama dalili ne na zagin sa an sa mutum suna ba a ga abin suna a tattarar shi ma'anar suna a tattarar shi ba kama kila kama yadda aka ce wa wani sammauka min jahlihim sadida wallahi ma fika min sadadi wai wani ne aka sa masa suna sadid amma kuma kullun shi akan kuskure yake baya daidai amma fa sunansa sadid shine suke zagin sa suke cewa jahilai iyayenka saboda jahilci sun sa maka suna sadidu amma wallahi ma fi kamin sadadi a tattare da kai babu wani abu na daidai duk komi felin kake gaba ɗaya akan kuskure kake baka yin daidai ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida sadid shine abu na daidai to wanda aka sa suna sadid ya kamata ya zama kullum ana samun accuracy da dacewa a tattare da shi to amma sadid ne amma kuma kullum failing yake ba komi ba bai iya ba to shine suka ce sammauka min jahlihim sadida wallahi ma fika min sadadi su fa aibu ne a wajen su larabawa babban abu ne shi sa ka ibnu qayyim ya tsawaita magana akan wannan harkar sunan mu nan wata duniya ce daban ma daban me ma me da hankali akan ta ba kwata kwata wani ma haihuwar za a yi masa baya gare ce ke zaɓi sunan ke da ki sa masa kawai ko ma me ki sa masa yana ta yana neman tuwo an masa haihuwa ce kawai ku sa masa ko ma me ku sa masa kawai ku sa masa yaron ka zai ji daɗi in ya tashi ya ji ka sa masa suna mai kyau mai daraja suna na ilimi a gyara abin da ya gabata na kuskure a gyara wa haka wa hadha kama anna min al madahi ma yakunu zamman mujiban li suqut al mamduhi inda nas akwai abu na yabo min al madah kuma zai iya zamantowa wato zargi wanda zai sa darajar abin yaban ya faɗi a idan mutane fa innahu yumdahu bima laysa fihi kamar ma a zo a yabi mutum da abin da baya tattare shi wai wato ma'ana wannan jimlar shine yanzu mutumin da ba ba malami bane sai aka zo wani taro sai wani ya zo yana tayabansa yana babban malami ne a garin nan shahararre kuma an san shi batan tirin jahili ne to minal madahi ma ya kunu zamman akwai abin da za a yi amfani da shi da sunan yabo amma sai ya zama to mai zargi ne ga shi wanda aka aka gaya waɗan kuma ya sanya suqutul mamduh inda nas shi wanda aka yaba din ya zama girmansa ya faɗi a idan mutane kowa zai ce wannan ƙarya ne kamar yanzu shugaba ne bai yi wa mutane ba aiki a zo wani taro wani ya zo kawai ya riƙe lasfika cewa ai ba mu taɓa samun gwamna mai aiki irin wannan ba ba mu taɓa samun sanata mai mana aiki irin wani ba ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma duk mutanen da suke kewaye da shi suke zaune a wannan gurin sun san bayanin nan da ake akan wannan mutumin ba haka bane kaga yabo ne amma yabon zai juya ya zama mai zargi to wai haka suka ce suna ma in ka je ka sa mutum wannan suna sai aka duba aka ga baya tare da ma'anar wannan sunan ko ɗabi'arsa ba ta ɗabi'antu da wannan suna ba sai zama abin zargi a tattare da shi wannan magana ce mai girma kwarai da gaske fatutalibu annufusu bima mudiya bihi rawukan mutane za su nemi abin da aka yi shi da shi wa tadhunnu inda su zanci kaman yana da wannan amma fa la tajiduhu kadhalika fa yanqalibu zamman abinda aka yi shi abinda aka faɗa akan su sai ga babu sai zama zargi a gare shi walau taraka li ghairi madhin lam tasul tilka al mafsada walau turika li ghairi madha da an kyale shi ba a yabe shi ba to da wannan mafsada ba ta faru ba wa amrun akhar wani abun shine wa huwa i'tiqadul musamma annahu kadhalika kudirin shi wanda aka ambata din ya ji cewa shi kamar haka yake fa yaqa'u fi tazkiyati nafsihi sai mutum ya ji a ransa shi wani tsarkakakke ne ina fata na fahimta mutum a sa masa wani suna kuma shi a ransa ya ji cewa ai shi ɗin kamar wannan sunan ne yake kuma sunan watakila akwai yaban kai ko tsarkake kai a ciki to kaga sai ya hau wani layi kuma na jin jiji da kai da nuna isa sai kuma ya zama halaka a gare shi kama naha an an tusamma barra kamar yadda aka hani wata mata a sa mata suna barra barra mai tsananin ibada da bin Allah da bin Allah da'a oba mai bin Allah oba da'a da yawa Allah da'a wannan suna na barra a wajen larabawa akwai nau'i na tazkiyatun nafs tsarkake kai a cikin mutane an ce kai kafa kowa bin Allah kuma sai wannan ya zo ya ɗarsu a ranka duk wanda ka gani ka ga shi kai kafi shi kusanci da Allah kaga ka shiga ramin halaka don ku ba mamaki lalle an fi kaɗan to an hana sa irin waɗannan sunan naki da suke nuni akan tsarkake kai me hikimar don kada a halakar da shi wanda yake da wannan suna ɗin kamar yanzu a ce mutum mukhlis mukhlis me ma'anar mukhlis mai ikhlasi ana fatan ya zama mai ikhlasi to sai ya ji a ransa a ai shi mai ikhlasi ne so da an zo ko magana ake sai nuna ya fi kowa ikhlasi to kaga ya halaka kuma abin da ya fi komai muni gashi sunansa mukhlis kuma a samu bai da ikhlasin fa yaqa'u al-ismu alayhi zamman kaga sunan sai ya dawo mai zargi a gare shi to shi ma yana daga cikin aibun mutum fa ya sifantu da wata sifa akwai ambace shi wata suna ya zama bai da wannan sifa ta wannan suna fa ala hada tukrahu tasmiya bir rashid shi sa an hana a sa musun suna rashid me rashid shiryayye rashid to wal muti' ko a sa mutum suna muti' duk makaruhi ne wannan amma fa ana sawa da yawa ana sawa in an ce rashid ana nufin me ai ya shirya shiryayye ne to abin da ya fi komi kuma hadari ya ji a ransa shi kam ya fi kowa ma shirya ai shi daman shiryayye ne kaga wani gurur da rudu zai iya shiga ransa da atta'i da almuti'u da atta'i wa amsal zalik to akan samu kafirai ana sa musu irin wannan sunan nake wa amma tasbiyatul kufari bidalik idan har yayyu an sa wani kafiri irin wannan suna to fala yajuzu at-tamkinu minhu ya za a sa wa kafiri suna rashid musulmi ma an ce makaruhi ne to yaya kafiri wanda yake baya sallah a ce masa rashid ai bai yi ba to kar a yadda a makkana masa a bashi damar wannan suna wala du'a'uhum bi shay'in min zalika ko da an sa musu sunan to kada a yadda musulmi su kira su da wannan karka ce wani kafiri mutu'i ko ta'i'a karka gaya masa dan ba mutu'i bane wa huwa laysa bi ta'i li'annahu la yuti'u Allah bai yi wa Allah da'a ba bai yi islam ba bai yi musulunci ba to sai kuma alkunya fa hiya nau'u takrim jama'a alkunya nau'i ne na karrama mutum abu zainab abu maryam abu abdullah abu nuh abu ibrahim abu ka'ab abu fulan wannan shine alkunya me hikimar yin alkunya a sunan mutane a musulunci takrim girmamawa bari muku bayanin da za ku iya ganewa da wuri a al'adar mu hausa fulani matanmu a gidaje ba su fiye kiran sunanmu kai tsaye ba sai dai ka ji an ce baban hafsa baban hafsa ya dawo je ki duba baban momi yana nan baban musa yana nan baban wani al'adarmu mu dai hausa fulani mata ba su fiye faɗan sunan mazajen su kai tsaye ba duk da akwai 'yan boko marasa kunya da yanzu suna ganin wayewa ce kwarai kuwa suna faɗa sosai ma suna faɗa ƙarara yawwa daman kai ma da rashin kunya ka je mata ko ita ma ta maka rashin kunya a gida amma wanda suke da tarbiya ko adana tarbiya ko ya ne ne za ga akwai wannan ka tuna za ga mahaifiyar ka bata kiran sunan baban ka kai tsaye ba za ka ji ta faɗa ba to haka muka gini to me sai su rinka cewa baban wane baban wane na fa shine alkunya din kenan ko a hausa fulani ma mun sani cewa saka alkunya ikram ne sunan wani jabir amma sai kake gaga saboda girin wace ba ka iya ce masa jabir ba sai kai masa alkunya da sunan ɗansa yana da ɗa abdullahi sai ka rinka ce abu abdallah haka ne ka san fa sunansa jabir amma ba ka ce da shi jabir a sai ka ce abu abdallah baban abdul sai ji daɗi kai kanka a ranka ka san kame ka girmama shi kuma shi ma zai san cewa ka girmama shi wannan ɗabi'ar musamman a cikin larabawa akwai ta da yawa mu dai yanzu masu karatun addini haka wanda suke zuwa makaranta sun fara ɗabbaka wannan to ita alkunya takrim ne jama'a kuma ko mutum bai sa wa kansa ba za ka iya sa masa don girmama shi saboda akwai nauyi ka kira mutum kai tsaye haka amma mu muna wani abu haka dai a hausa fulani ko a ce malam wane ko da kuma malam din bane yawa ai akwai yanzu har gwamnoni ma akwai wanda da ko faciyar kirki ba su iya ba amma malam ake ce musu ayi ko ba haka bane ba yawa da yan siyasa kada an ce malam wane malam wane to ba shi yana faɗa don girmama saboda kalmar malam akwai nau'i na respect a cikinta ko kuma alhaji wane wani fa bai je ba bai je ba makan ba amma ba za ka iya kiran sunansa kai da ka ce alaji kina akwai nau'i na mai takrim so amma wanda musuluncin ya zo da shi kai tsaye shine abuwa ne ummuwanci haka ita ma matar ummuwanci a ɗan sakaya to wannan shi yasa suke yin alkunya duka malaman namu na musulunci da sahabbai za ga galiban kowa yana da alkunyarsa فهي نوع تكريم وكان النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا بأبي يحيى annabi da kansa ba kaga shine babba ya halatta ya kira kowa da sunansa fa amma da ya zo kiran suhaib sai ce abu yahya abu yahya ali ali bin abi talib annabi ya sa mai alkunya abu turab abu turab wata rana ne fatima ta bata masa ya ji ba daɗi matarsa kenan kuma yar annabi ran sai ɓaci kawai sai ya zo masallaci ya kwanta ma ya ta bacci a masallaci ya ta birgima a ƙasa annabi ya shigo masallaci ya zo ya ga Ali bin Abi Talib tumbinsa duk da ƙasa da turbaya manzo Allah kuma ya san me ya kawo shi ya kwanta a masallaci ya birgima sai yake share masa turbaya yana cewa qum abu turab qum abu turab tashi abu turab Ali bin Abi Talib ya ce a duniya babu alkunyar da nake so irin abu turab akan ce da shi abul hasanain baban hassan da husaini amma ya ce sunan da annabi ya samu na fusansa to kaga abu turab bai ce kum aliyu ba wanda fa ba laifi ba ne annabi ya isa ya ce masa aliyu ko ba ka bane ba dan kaninka ko na ƙasa da kai ka kira shi da sunansa kai tsaye kamar ba laifi kai ba amma dan a nuna mana muhimmancin girmama mutane sai suke sa mutum alkunya wa kanna aka anas dan uwan anas anas ibn malik akwai dan uwansa wa huwa saghir yaro ne ma fa yaro ne ko aure bai ba amma manzon Allah ya sa masa aba umair ya aba umair ma fa'ala nughair ka gani annabi ne ya masa wannan alkunya dan me dan girmamawa to wa kana hadiyu sallallahu alaihi wasallam takniyatu man lahu walad wa man la walada lahu cikin shirya manzon Allah mun koya annabi yana yin alkunya ga wanda yake da da wanda bai da da to kada wani ya ce in za a mutum alkunya ko shi in zai sa alkunya wai sai yana da da a ko baka taba haihuwa ba na na Aisha ai kun ga bata taba haihuwa ba amma alkunya ta ummu Abdullah bata taba haihuwa ba to kai ma zaka yi wa sanya wa kanka alkunya ka zabi wani suna mai kyau da kake sha'awa ka sa wa ɗanka kurin a jikin sunanka ka rinka rubuta abuwa ne tun yanzu ma a saba abuwa ne in wata takarda ne abuwa ne in wani abu ne abuwa ne wane wane so ya halatta mutum ya sa alkunya ko yana da ɗa ko bayi da ɗa kuma ya halatta ka yi alkunya da ɗan yarka ko ɗan ƙanwarka ko ɗan yayanka ko kuma ɗan abokinka in sunan ya yi maka kamar yadda nana aisha ta yi alkunya da sunan ɗan ‘yar uwarta na na asma shi ne abdullahi bin zubair ko ba haka bane ba aka ce da ita ummu abdullah ummu abdullah to sunan mazan Allah ana yin wannan alkunya ga wanda yake da da wanda bai da da ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم بيتبتبا شوى النبي hana. a yi alkunya da wani suna in ba abulkasim ba abulkasim kan ba a so a sa alkunya abulkasim tuli fafe an yi saɓani akan wannan matsala ta sanya wa kai alkunya da abulkasim na farko suka ce la ya juzu mutlaqan kwata-kwata kada wani mutum ya sanya wa kansa alkunya abul qasim wakila zance na biyu suka ce la ya juzu jam'u bainahuma wa bainasmihi kada a hada sunan abul qasim din da sunan muhammadu ko yawwa kada a hada aljam'u bainaha wa baina ismihi wa fihi hadithun sahahu akwai hadisin da imamu tirmidhi ya inganta shi imam bukhari ma fi da shi a kitabul buyu muslim ya fi da shi kitabul adab a hadisin wato anas radiyallahu ta'ala anhu um, ya ce wakila ya juzu aljam'u bainahuma wasu suka faɗa ya halatta a haɗa sunan nakin ma gaba ɗaya da sunan muhammadun da abul qasim ko mutum ya ce sunana muhammadu kuma ina da alkunya abul qasim a can aka ce kar mutum ya ce sunansa muhammadu kuma alkunyarsa abul kasim ya zama suna annabi kenan gaba ɗaya iri ɗaya to amma wasu sun ce ya halatta saboda hadisin na aliyu inna ya ce in wuli da li min ba'dika waladun usammihi bismika aliyu ne ya gaya manzo Allah sallallahu wata rana ya ce ya rasulullah in har an haifa min ɗa to zan sa masa suna irin naka wa ukannihi bi kunyatik kuma zan masa alkunya da alkunyarka qala na'am annabi ya ce eh sahu tirmidhi imam tirmidhi ya ce wannan hadisi ne ingantacce imam ahmad ya rawaito shi imam tirmidhi da kuma abu dawud da hadisin ali bin abi talib malamai kuma suka inganta shi wakila alman'u minhu muktasun bi hayati zance na ƙarshe suka ce kun ga maganar hana sa abul qasim alkunya abul qasim a lokacin rayuwar annabi ne kuma wannan zance yana da inganci kwarai me yasa saboda kar wani ya zo ya sanya wa kansa alkunya abul qasim a zo kiransa annabi ya juyo ka ce annabi a ba da kai nake ba shi yasa aka hana amma bayan annabi ya bar duniya za ka iya sa maka za ka iya sa abul qasim misalin kana da da qasim ka sa alkunya ka abul qasim limadha li'anna nahiya hanin da ya zo a hadisin malamai sun fassara shi muhtassun bi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam an kebance shi ne a lokacin manzon Allah yana raye in ba haka ba sai ka gane to me illar tunda ana sa sunan manzon Allah din ma ko ba ka bane ba to amma tunda daman shi manzo Allah ba sa kiransa Muhammadu ba wanda zai zo ce mai Muhammadu sunansa Muhammadu ne amma ba su zo ce mai Muhammadu sai dai balaraban mutumin kauye so babu implication din za a ce Muhammad ya juyo wani ma ya juyo a ce ba da kai nake ba daman ba za ka taba jin sahabi ya ce manzo Allah Muhammadu ba sai dai mutumin kauye sai dai ya nabi Allah ya rasulullah ya habib Allah ya mustafa المختار يا كلمات يا أبا القاسم كلمات إكرامية ko takrimiya wanda ake don girmama shi ina fatan muna fahimta to amma shi ibn qayyim yace was-sawabu anna at-takalli bi kunyatihi mamnu'un minhu zance na daidai yin alkunya da sunan a da alkunyar manzon Allah an hana wal man'u fi hayatihi ashaddu amma fa tsananin hanin ya fi karfi ne a lokacin rayuwar annabi wal jam'u bainahuma mamnu'un minhu ka ce sunanka Muhammadu sunan alkunyarka Abul Qasim an hana wa hadisun Ali fi sihhatihi nazar wancan hadisin Ali da aka kawo na karshe din nan da yace zan sawa dana sunanka in sa masa alkunyarka bai inganta ba akwai ta cewa akan ingancin sa wa Tirmidhi fihi nau'u tasahul fi tasi shi Tirmidhi da yace hadisi ne sahihi wasawo tirmidhi yace tirmidhi yana da nau'i na tasahulanci akwai dan sassautawa a wajen imamu tirmidhi wajen inganta hadisi wa qad qala ali innaha rukhsatun lahu kuma an ruwaito aliyu ya ce ai rahusa aka yi masa to rahusa aka yi masa to kaifa in an yi wa aliyu rahusa kaifa an maka rahusa ba a maka rahusa ba ba a sauƙaƙa maka ba wa hadha yadullu ala baqa'il man'i liman siwa kenan wannan yana nuna hanin nan yana nan ga duk wanda ba Ali bin Abi Talib ba in mun tafi akan ingancin haka din yace wa hadisu Aisha malladhi malladhi ahalla ismi wa harrama kunyati gharib menene ya halatta sunana kuma ya haramta alkunyata hadisi ne da'if Abu Dawud da ya rawaito shi Albani yace da'ifi ne a cikin sunan da'if Abi Dawud gharib la yu'aridu bi mislihi al hadith sahih wannan ba zai ci karo da hadisi ingantacce ba kaga in ka lura din hadisin mun dauke shi kenan ya za a ce annabi ya ce waye ya halatta waye ya ce an halatta kiran sunana amma alkunya ta haramun ne inda hadisin ya inganta to kaga wannan magana ma duk da muke da bata so ba to hadisin bai inganta ba wa kariha qaumun min as-salafi al-kunya bi abi isa wa jazahu akharun wasu cikin salaf magabata sun karhanta mutum a masa alkunya da abu isa wasu kuma suka ce ya halatta farawa abu dauda an zaid bin aslam anna umar daraba ibn lahu yukanna bi abi isa an ruwaito abu dauda ya ruwaito daga zaid bin aslam sayyidina umar wata rana ya casa wani ɗansa ya bashi kashi ya daka shi umar kenan ba wasa sunan dan kuma alkunyansa abu isa to ashe ya halatta a sa abu isa gashi an sa mai abu isa suna babban suna mai kyau suna isa ibn maryam amma kuma ya bashi kashi wa kanna al-mughira bi ko wa kunya al-mughira bi abi isa mughira an yi masa alkunya da abu isa ko da yake da wahala kaji an sa mutum alkunya abu isa ko ba ka bane amma dai suna sawa fa qala umar amma yakfika an tukanna bi abi abdullah umar yace kai me za ka sa abu isa bai ishe ka ci abu abdullahi mana sai ka ce wani abu isa faƙala inda rasulullah sallam kannani bi dalika sai shi mai sunan sai ce to annabi ne ya samu abu isa din faƙala inda rasulullah sallam sallam qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara sai Umar ya ce to kai annabi fa shi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubi da abin da ya jinkirta kai fa wa inna lafi jiljatina wa inna lafi jiljatina mu kuma muna nan muna cikin irinmu shine jiljatina inna na fi amsalina minal musulmi ne kenan mu muna cikin mutane ne ba mu san ya Allah zai da mu ba shine fi jiljatina muna cikin dai yan uwa ba mu san me matsayin mu shi annabi Allah ya fi masa muku Allah bai yafe mana ba kenan ba mu da tabbacin Allah ya fi mana kenan Umar ya ba da uzurin shi annabi in ya sa wannan alkunyan to ai shi Allah ya fi masa kai fa Allah ya fi maka falam ya zal yukanna bi abi abdullahi hatta halaka wannan bawan Allah dai daga baya dai kawai bai gushe ba ya dawo da alkunyarsa abu abdullahi har sai da ya rasu shine hatta halaka to saboda kurewar lokaci za mu dakata a nan duk da babin ya kusa zuwa ƙarshe wani sati sai mu karasa abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya mana afuwa da rangwame wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh